بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu da nake magana dare ne na talata wanda ya daidai da daren 28 ga watan juma da al'ula hijira na da shekara 1437 wanda ya daidai da bakwai ga watan march shekara ta 2016 wannan shine kasar na ɗari da tamanin da shida daga cikin jeren giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiya wacce take a number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya karatun da babban malaminmu a shekul alamatul muhaddithul mufassir abu abdulrahman Muhammad Awwal Adam al-mulaqabu bil albani ya saba gabatarwa a zamanin rayuwar shi Allah ya gafarta wa malam karatun da yawa take da alqur'ani mu'jizar mu'jizoji idan ƴan uwa ba mu manta ba har yanzu muna tafsiri a cikin sura ta uku daga cikin jeren giyar surori na alqur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina idan yan uwa ba su manta ba tun da za mu fara tafsirin wannan sura mun bayyana dalilai ko daga cikin dalilai da wannan sura ya kai wato dalilan da ya kai ga saukar mafi yawancin ayoyi na wannan sura ta Ali Imran a inda muka ji cewa wasu kiristoci ne waɗanda aka fi sani da wafdu najran wato wata jama'a wata tawaga ce ta kiristoci mazauna garin najran wani gari ne a garin madina ma'ana kamar ka ce wani yanki ne na madina suka yi tafiyayya suka taho da su da malamansu da masu faɗa a ji a cikinsu suka zo cikin garin madina don tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da al'amarin addinin musulunci game da al'amarin annabi Isa ina matsayin musulunci ina matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da annabi Isa da addini da Allah madaukakin sarki ya aiko da littafi da ya saukarwa annabi Isa tun daga farkon wannan surar mun yi bayani idan ba mu manta ba mun karanta aya ta talatin da uku har zuwa aya ta talatin da bakwai a inda waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko mana asalin tarihin haihuwar annabi isa da mahaifiyar shi maryamu da mahaifiyarta matar imran da mahaifin shi wato kakan shi na can sama shine imran a inda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana cewa lalle Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabi Adamu da annabi Nuh da annabi Ibrahim da iyalin gidan annabi Ibrahim da iyalin gidan Imran Allah ya zaɓe su ya fifita su alal alamin Allah ya ce zurriya ce ‘ya'ya ne waɗanda suke biye da tafarkin iyayensu wurin addini da ikhlasi da tsarkake bauta ga Allah maɗaukakin sarki lalle Allah mai ji ne kuma Allah masani ne Allah sai ya ce ka ambata musu a sa'ad da matar imrana ta ce ya ubangiji lallai ni na sadaukar da abin da ke cikin cikina a gare ka ya Allah na sadaukar da shi a matsayin ‘yantacce daga barin dukkan wani abu na shagalin rayuwa na ‘yantar da shi wato zuwa ga bauta gare ka ya Allah da kuma hidima ga ɗakinka wato masallacin baitul maqdis ya Allah ka karɓa min saboda lallai kai ne mai ji kuma kai ne masani. Allah maɗaukakin sarki ya ce a sa'ad da ta haife wannan ciki sai ta ce ya Ubangiji gashi na haifi mace Allah ya ce shi ne masanin abin da ta sauke ko ta haife sannan sai ta ce walarsa zakaru kal'unsa wato namiji ba kamar mace yake ba wato namiji ba kamar mace ba wurin ƙarfi ma'ana a tunaninta a sa'ad da ta yi nazari ta yi bakance ta yi alwashin cewa ta sadaukar da wannan ɗa ga hidima ga Allah da hidima ga ɗakin Allah a zatanta namiji za ta haifa sai ta haifi mace sai take neman uzuri ko take neman hanzari ta ce kuma gashi ɗa namiji ba kamar mace ba ta ce gashi na sanya mata suna maryam kuma ina neman ka zame mata kariya daga shaidan ita da zurriyarta daga shaidan abin nesantawa daga rahmar Allah Allah maɗaukakin sarki sai ya ba da labari cewa sai Allah ya karɓa mata wannan bakance da ta yi kuma Allah ya karɓa mata addu'a da ta yi na neman tsari da neman albarka da ta yi wa ‘yar nan da ta haifa Allah sai ya ce sai ya karɓa mata da kyakkyawan karɓe sannan ya asalin raya ta ya tayar da ita a yanayi kyakkyawa kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya dankare nanta a hannun annabin Allah annabi zakariya mana renan yar da matar imrana ta haifa ita maryamu kenan mahaifiyar annabi isa bayan lokaci ya yi tsawo Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari annabin Allah zakariya shine zai zama mai renonta kamar yadda za mu ji a yau insha Allahu ta'ala ma'ana Allah ya danka renonta a hannun shi bayan ƙura'a da suka yi a tsakankaninsu su almajiran Imran sai ƙura'a ta faɗo kan annabi Zakariya wannan ta cancantar da shi ya tarbiyyanci Maryamu mahaifiyar annabi Isa alaihi salam Allah maɗaukakin sarki ya ce kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba duk sa'ad da annabin Allah annabi zakariya ya shigo inda maryamu take waje da inda harizka sai ya tarar da arziki a inda take arziki wasu suka ce kayan abinci arziki wasu suka ce ilimi mana duk sa'ad da ya shigo wurinta sai ya tarar da arziki sai ya tarar da wani abu wanda ba wani ne ya kawo mata ba qala sai ya ce da ita ya maryamu ya ke maryam anna laki hadha ta yaya akai kika samu wannan qalat sai ta ce huwa min indillah ai ai wannan arziki ne daga wurin Allah Allah ne ya bani inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab lalle Allah yana azurta wanda yaso ba tare da hisabi ba ba tare da lissafi ba ba tare da a tambayo wane ne shi dan gidan wa ba Allah yana azurta wanda yaso ba tare da kididdiga ba wannan al'amari da annabin Allah annabi zakariya ya gani tattare da maryamu ‘yar wato ‘yar imran wannan karama da girmamawa da ya gani tattare da ita a duk sa'ad da ya zo wurinta wannan sai ya buƙatar da shi da ya roƙi ɗa a wurin Allah kuma gane jama'a tare da shekarun shi sun ja ya tsufa matar shi ba ta haihuwa to amma sai ya dubi al'amarin maryam Allah ya azurta ta ba tare da wani sababi da ake iya gani a zahiri ba Allah ya karrama ta wannan sai ya tunatar da shi wannan sai ya zaburar da shi da ya roki Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya bashi da wannan shine ayar da zamu tashi idan bamu manta ba aya ta 38 a inda Allah madaukakin sarki ya ce hunalika da'a zakariya rabba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا ربه أولا اللوكتين النبي زكريا دعا ربه سيكره أبنججنشي ya roƙi Allah maɗaukakin sarki yana mai ƙanƙan da kai zuwa ga Allah yana mai neman Allah maɗaukakin sarki ya amsa mushi ma'ana a sa'ad da annabi zakariya duk sa'ad da ya shiga wurin maryamu ya talar da wannan arziki ya yi tambaye ta waye ba ta ta ce Allah wannan sai ya tunatar da shi lallai ya roƙi ɗa a gurin Allah maɗaukakin sarki Allah sai ya ce honalika a wannan lokaci a wannan yanayi a wannan hali a wannan wuri da a zakariya rabbahu annabi zakariya ya kirayi ubangijin shi kala ya ce rabbi ya ubangiji habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya Allah ka azurta ni da ɗa da zurriya wacce take zurriya ce daga wurinka ya Allah ya Allah ka azurta ni da zurriya daga wurinka zurriyatan tayyibatan ya Allah ka azurta ni da zurriya ta gari da ƴaƴa na gari da ɗa na gari ko da ƴa ta gari zurriya annabin Allah annabi zakariya ya roka innaka sami'ud du'a saboda lallai kai ya Allah kai ne sami' addu'a kai ne mai jin roƙon bayi kai ne mai jin kira da bayi suke duk abin da bayi suka roƙa gare ka kai mai jin addu'a ne kai mai amsawa ne malamai suka ce hunalika asali lafazi ne da ake nuni da shi zuwa ga wuri ma'ana suna ne na ishara zuwa ga wuri akan ce hunaka akan ce hunalika idan an nufi ishara zuwa ga abin da yake nesa ne ko kuma guri wanda yake nesa idan guri ne na kusa sai a ce huna idan nesa ne sai a ce hunaka ko a hada da lamun a ce hunalika wannan sanannen abu ne a larabci ma'ana wannan kalma ce ta ishara ko kun gane jama'a eh haka mai alfiya ya ce wa bi huna ashir وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثم فه أو هنا أو بهنا لكنطقا أو هن معنى أينوني زواغا wuri wanda yake na kusa da huna idan wuri ne na nesa to ai amfani da hunaka ko hunalika ina fata mun fahimta to huna hunalika anan malamai suka ce asali kenan wuri ne ishara ne zuwa ga wuri kenan sai ya zama fassarar ayar duk sa'ad da annabi zakariya ya shigo inda maryamu take bauta alaiha salam ya tarar da sai ya tarar da arziki to a wannan wuri shine hunalika din an fahimta a wannan wuri da a zakariya rabbahu annabi zakariya ya kirayi ubangijin shi ko mun fahimta jama'a kala ya ce rabbi habli ya ubangiji habli min ladunka ya Allah ka bani baiwa daga wurinka baiwa ta zurriyatan fayyiba Allah ka bani baiwa ta zurriya wacce take fayyibatan wacce take ta gari ka bani zurriya ta gari kaga zurriya ya roƙa bai ce ɗa namiji ko ɗaya mace ba mana ba zaɓa ya yi ba zurriya ya ce sannan da ya tashi sai ya ce zurriyatan fayyiba ya Allah ka bani zurriya ta gari ‘ya'ya na gari mana in ma namiji ne Allah ka bani na gari in ma mace ce Allah ka bani na gari mai nagarta saliha wato wacce take wacce za ta tsaya da bautar Allah maɗaukakin sarki zurriyatan fayyiba innaka sami'ud du'a ya Allah kai ne sami'ud du'a kai ne mai amsa kiran bayi kai ne mai amsa roƙo da bayi suke Allah ka amsa mun kaga wannan addu'a ce da annabi zakariya ya yi addu'a ce daga cikin addu'o'i na annabawa ‘ya'ya nagari suke roƙa a gurin Allah ba ɗa namiji ba ba ‘ya mace ba don a yau mafi yawancin mutane zaɓa suke mana suna nema ne a gurin Allah zaɓinsu suke nema a gurin Allah madadin ya nemi nagari sai ce Allah a bashi ‘ya'ya maza ko a bashi ɗa namiji ko a bashi ɗaya mace Allah ba ni iri kaza ai ba kai ne za ka zaɓi abin da Allah zai baka ba Allah ne zai zaɓa maka amma abu mafi girma shi ne ka roƙe nagari wannan na daga cikin hikimar da za mu koya mu tarbiyyantu daga addu'a idan muka tashi nema na amsa bukatocinmu a gurin Allah duk abin da za ka nema ka nemi wanda yake a ka nemi wacce take ta gari wanda wannan yana daga cikin siffa ta annabawa Allah ya ce wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin lil muttaqina imama eh mana yana daga cikin sifata ibadir rahman siffa ce ta bayin Allah mutanen kirki in sun tashi roƙar Allah ƴaƴa to suna roƙon Allah ƴaƴa nagari ne ba ƴan iska ba ina fata mun fahimta duk da wani zai ce to ai dama ba dan iska na ce ba eh amma kuma baka roki nagarta ba ko ba haka ba eh baka roki nagarta ba baka roki nagar ba ina fata an gane dan haka duk sa'ad da ka tashi roko ya kai bawa to lalle ka roki da wanda yake nagari wanda idan ya zo idan aka tafi alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai yi alfahari da shi wannan aya ta zo da ambatan lafazin zurriya idan ba mu manta ba mun gabatar a ayoyin baya cewa lafazin zurriya asali asali yana bayuwa ne zuwa ga 'ya'ya da jikoki da tattaba kunne da salsalar da suka fita daga cikin tsatsanka to sannan lafazin zurriya yana bayuwa zuwa ga ɗa ɗaya ko kuma mutum guda kamar yadda muka ji a can baya to wannan ayar zai iya yiwuwa tana ƙara gazgata haka ne cewa da Allah ya habli min ladunka zurriyatan fayyiba zurriya anan kamar yadda zamu ji shine annabi Yahaya amincin Allah madaukakin sarki ya tabbata a gare shi dan haka wannan aya tana nuna mana roƙo da bukata da neman a amsa da annabi Zakariya ya nema a wurin Allah madaukakin sarki na ya bashi da wanda zai zama magajin shi a cikin ilimi da annabta da kuma karantarwa kada mu manta da ayar da Allah ya faɗi a cikin suratu Maryam da Allah madaukakin sarki yace qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'a'i ka rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira sai ce mi fa habli min ladunka waliya ya Allah ka yi min baiwa ka bani wani wanda zai zama magajina wani wanda zai zama mayona mana in na wuce zai gaje ni wurin karantarwa wurin nagarta wanda zai ruka aikata ayyuka nagari da in na tafi lahira lada zai rika gudanuwa zuwa gare ni fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ya gaje ni kuma ya gaji dangin gidan zurriyar annabin Allah annabi Yaqub alaihi salam waj'alhu rabbi radiya ya Allah ka zamai ka mai da shi yardajje a gurinka ya Allah ka yarda da shi ko kun gane jama'a ku duba habli min ladunka zurriyatan tayyiba a waccan ayar Allah ya ce waj'alhu rabbi radiya eh waj'alhu rabbi radiya ya Allah ka sanya ya zama yardajje a gurinka dan haka lallai ne a matsayinka na uba idan ka tashi roƙon ɗa ko ka tashi roƙon ya ko haihuwa to ka roƙi Allah maɗaukakin sarki zurriyatan tayyibatan ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace Allah sai ce fanadatul mala'ika
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة قاري الدعاء دا النبي زكريا يكي دويا فنادته الملائكة سي ملائكو سكا كرايشي وهو قائم الحال ينا يصلي في المحراب ينا صلى a wani guri na musamman wanda ya tattala don ibada ga Allah maɗaukakin sarki mala'iku suka kiraye shi suka ce annallaha yubashshiruka bi yahya lalle Allah maɗaukakin sarki ya ne maka albishir da ɗa sunan shi yahya kaji da sunan shi ya zo jama'a musaddiqan bi kalimatin min Allah wannan ɗa yana mai gasgata kalma daga Allah annabi Yahaya yana mai gasgata kalma daga Allah musaddiqan ay hala kaunihi musaddiqan yana mai gasgatawa me yake gasgatawa bi kalimatin min Allah da kalma wacce take daga Allah kalma daga Allah shine annabi Isa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da halittar shi da kalma daga gare shi wannan kalmar ita ce kun fayakun ina fata an fahimta Allah ya ce inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kenan kalimatun min Allah shine annabi Isa a cikin hadisi sahihi da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito annabi ya ce man shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه iduwan da ya shaida cewa babu abin bauta bisa ga gaskiya da cancanta sai Allah kuma ni manzon Allah ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma ya shaida cewa isa bawa ne kuma manzo ne na Allah wa kalimatuhu kuma ya shaida cewa Isa kalmar Allah ne alqaha ila Maryama da Allah ya jefa ta zuwa ga Maryam wa ruhun minhu kuma Isa ruhi ne wato daga wurin Allah madaukakin sarki to kaga kalimatin min Allah shine annabi Isa ina fata mun fahimta a ayar suratul nisa'i Allah ya ce innamal masihu Isa ibn Maryama rasulullahi ko wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu eh dan haka Allah yace fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi yahya lalle Allah ya ne maka albishir yana labarta maka abin da zai faranta maka na amsa addu'arka da ya yi ya ne maka albishir da ɗa sunan shi ya haya shi ɗan musaddikan yana mai gazgatawa bi kalimatin min Allah da kalma wacce take daga Allah yana mai gazgata annabi Isa malamai suka ce wannan na nuni akan annabi Yahaya shine farkon wanda ya fara gazgata annabi Isa ina fata mun fahimta eh shine farkon wanda ya fara gazgata annabi Isa ko da yake an ruwaici wasu riwayoyi Isra'iliyat waɗanda suke ba su tabbata ba qisasun la tathbut qiso shine na ƙarya da tatsuniya wai cewa mahaifiyar annabi Isa ita Maryamu wai a sa'ad da ta ɗauki cikin annabi isa sai mahaifiyar annabi ya haya matar zakariya ta kai mata ziyara wai da ta kai mata ziyara suna zaune sai mahaifiyar annabi ya haya matar zakariya ta ce ina jin abin da ke cikina kamar yana sujuda zuwa ga setin abin da ke cikinki wai sai aka ce to wannan shine sujuda ta girmamawa da gazgatawar da annabi ya hayaye wa annabi zakariya wannan ƙarya ce jama'a zunzurutun ƙarya ne duka riwayoyin na ƙarya ne ba su tabbata ba ko isnadi ma ba su da su balle a bincike su jama'a ina fata mun fahimta ka je ka karanta su a cikin addurrul manfur fi tafsir bil ma'fur na suyuti da tafsirin tabari waɗanda suke gaskiya kissoshi ne waɗanda gaba ɗaya ba su tabbata ba jama'a musaddiqan bi kalimatin min Allah yana mai gazgata kalma wacce take daga Allah wa sayyidan kuma annabi Yahya yana mai shugaba mana yana mai zama shugaba abun koyi a cikin al'ummar shi eh shine ma'anan wa sayyidan din wato shugaba jagora abun koyi wurin bautar Allah wurin ilimi wurin kyawawan ɗabi'u wurin da'a ga Allah ina fata an fahimta wasayyidan yana mai shugaba wato abun koyi ko kuma jagora a cikin al'umma wa hasuran sannan yana mai zama katangagge daga laifi da zunubi ma'ana hasur wato asalin yana mai Allah maɗaukacin sarki yana mai tsare shi daga dukkan laifi yana mai tsare shi daga dukkan zunubi shine ma'anan wa hasuran din dan hasur asali daga alhasur ne alhasuru suka ce shine almanu wato tarewa ko katangewa ko kuma ba da kariya ma'ana da Allah ya siffanta shi da hasur wato Allah maɗaukacin sarki ya katange shi daga zunubi Allah ya katange shi daga laifi Allah ya katange shi daga dukkan wani abu wanda yake sabon Allah ne wa nabiyyan min salihina kuma Allah ya sanya shi ya zama annabi daga cikin mutanen kirki annabawa mutanen kirki wannan ayar jama'a tana nuna mana amsa addu'ar da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabin Allah annabi zakariya ya ba shi ɗa mai suna annabi yahaya don mu dawo mu kalli lafazin ayar fanadatul mala'ikatu mala'iku sai suka kiraye shi mala'iku anan wasu malamai suka ce shi kenan mala'iku sai suka kiraye shi wasu malamai suka ce abinda ake nufi da almala'ikatu anan ana nufin mala'ika jibrilu ko kun gani ana nufin mala'ika jibrilu haka aka samu mujahid ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce fanadatul mala'ika ai jibrilu ake nufi kaga sai ya zama kenan wato an kirayi mala'iku gaba ɗai lafazin amma kuma mala'ika jibrilu ake nufi ina fata mun fahimta Allahu a'lam fasara za ta iya zama daidai saboda mala'ika jibrilu ai shi ne wakilin Allah zuwa ga annabawan Allah ko ba haka ba dukkan annabin da Allah ya tashi aike ai jibrilu yake aika mishi to sannan wannan ayar gabar da ya ce fanadatul mala'ika wannan lafazi na almala'ikatu ko kuma lafazin fanadatu lafazi ne da ya zo da alama ta ta'anis alama ta matantaka eh alamar matantaka wanda ke nuni a larabce akan dukkan aikin da ya haɗu da wannan alamar to wanda ya tsayu da yin aikin mace ce ko kun gane jama'a to kenan wannan ayar na nuni akan mala'iku mata ne amsa ita ce a'a ko kun gane jama'a dan a larabci a larabci ya halatta dukkan jam'u taksir ku kiyaye jama'a jam'u taksir ga wato asalin jama'atul uqala akan iya a hada shi da alamatu ta'anifi kuma akan iya a hada shi ko a ki hada shi da alamatu ta'anif kaman ar-rijal akan ce ja'ar rijal kuma akan ce ja'atir rijal dan ar-rijalu jam'u taksirin ne ko kun fahimta jama'a mana sai a gudanar da shi majra majra ghairul aqil dan dukkan abin da yake ghairul aqil ne jam'u taksirin akan hada fi'ilin shi wato da alamatu ta'anis ko ba haka ba jama'a to kenan wannan na nuni kenan akan almala'ikatu mata ne sai a ce a'a an kalli lafazin ne ba wai haƙiƙanin su halittar mala'iku din ba halittar mala'iku jama'a Allah maɗaukakin sarki ne kaɗai ya san jinsiya ta halittar mala'iku, maza ne ko mata ne, kai ba a ce ka ce mata ba ne don Allah ya yi wa mushirikai raddi da suka ce mala'iku mata ne kuma ma ‘ya'yan Allah ne. Allah ma ya mayar musu da martani. To kenan ka ce maza ne sai a ce a'a, ka yi shuru ka ce mala'iku, haka Allah maɗaukakin sarki ya kiraye su. in ka ce maza ne baka da dalili ko kun gane jama'a idan ka ce mata ne to nan kuma Allah ya rushe aqidar waɗanda suka ce mala'iku mata ne dan haka imani da mala'iku anan sai ya zama imani ne jumlatan eh imani ne a jumillance a dunkule ka yadda da su halittu ne daga cikin halittun Allah bayi ne daga cikin bayin Allah Allah ya halitta su daga haske kamar yadda hadisin Bukhari Aisha ta ruwaito daga annabi annabi yake faɗin haka ina fata an fahimta to sannan fanadatul mala'ika an samu wata ƙira'a daga cikin ƙira'o'i madadin fanadatu shi sai zo da fanadahu kaga ala alal asli kenan ina fata an gane fanadatu da ta a wannan riwayar a wata kuma sai aka ce fanadahul mala'ika da alifun wanda aka yi mishi imala ko kun gane jama'a kaga fanadahu a wannan kira'ar kenan sai ya zama almala'ikatu anan ana nufin mala'ika jibrilu kenan dan fanada fa'il din shi to mutum guda ne ina fata an fahimta wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna allaha yubashshiruka bi yahya malamai suka ce wannan suna na annabin Allah annabi yahya asali suna ne wanda yake alami kuma alami ne wanda ya zama manqul wato daga aiki daga fi'ili ina fata mun fahimta dan dama a alam nau'i biyu ne akwai alam manqula akwai alam murtajala kamar yadda wannan sananne ne a gurin malaman lugha ko ɗaliban larabci na lugha alam manqula sune a alam din da an yi amfani da su qabla al-alamiyya yanzu ya haya misali maɗauki yazidu ai suna ne ko ba haka ba to amma kuma kafin ya zama suna ai asali fi'lul mudari'i ne ko ba haka bane jama'a to haka shi ma lafazin ya haya lafazin ya haya alami ne wanda yake asalin manqulun an fi'ilin wanda kafin qabla al-alamiyya ustu'mila an yi amfani da shi da ma'ana ta fi'ili dan ya haya yana rayuwa ko ba haka bane jama'a malaman tafsiri suka ce ya haya rayayye mana Allah ya raya zuciyar shi da imani ko ya raya rayuwar shi da ibadar Allah madaukakin sarki kamar da yadda suka yi ta faɗi wato ƙarƙashin wannan suna فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله yana mai gazgata kalma daga Allah annabi Isa kenan wa sayyidan yana mai zama shugaba abin koyi da kwaikwayo gurin kyawawan ɗabi'u da ilimi da ibada wa hasuran kuma wanda yake katangagge tsararre daga zunubi ko laifi wa nabiyyan minas salihin kuma annabi ne daga cikin annabawa nagari mutanen kirki yanzu kun ga Allah maɗaukakin sarki ya amsa addu'ar annabi zakariya ya ce habli min ladunka zurriyatan tayyibatan kuma gashi Allah sai ya bashi ɗa ɗan mai gazgata annabawa kuma shugaba kuma katangagge daga zunubi to ba nan kaɗai ba kuma annabi ne daga cikin annabawa kaga albishir kan albishir kan albishir kenan ina fata mun fahimta mana albishir ɗin da ya gabata to wanda zai biyo bayan shi ya fi shi matsayi ya fi shi falala da girma mu du- mu lura jama'a yubashiruka biyahaya kaga addu'ar ta karbu kenan musaddiqan bi kalimatin min Allah yana mai gazgata kalma daga Allah kaga imani kenan da annabawa wa sayyidan shugaba wa hasuran katangagge tsararre daga zunubi wa nabiyyan min salihin to ai matsayi na annabta duk yafi matsayin can waɗancan matsayi da annabi da Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi Yahaya ko ba haka ba jama'a da haka malamai suka ce wannan yayi daidai da faɗin Allah da ya ce inna radduhu ilaiki game da annabi Musa e za mu dawo miki da shi kaga albishir ne wannan to sai ce waja'iluhu min almursalina kuma za mu sanya shi daga cikin annabawa mursalai to kaga bisharar ƙarshe ta fi ta farko kenan ina fata an fahimta wannan gaba ta wahasuran akwai fassarori da malamai suka yi wanda ina ganin bai kamata mu wuce wannan gabar ba mu waiwayi waɗannan fassarori ba saboda waɗannan fassarori sun yaɗu a littattafan tafsiri sun yaɗu a bakunan malamai waɗanda suke gabatar da tafsiri amma a ƙashin gaskiya fassarori ne da ba su dace da a fassara wannan gabar daga cikin wannan ayar da su ba kuma fassarori ne da basu dace da matsayi na annabta ba cewa wa hasuran wato annabi ya haya hasur ne ai allazi la ya'tin nisaa wato bai iya saduwa da mata ko bai da sha'awar saduwa da mace ko kuma koda ya sadu da mace to ba shi da maniyin da zai yi inzali kaga waɗannan duka fassarori ne waɗanda an samo su daga wasu daga cikin malamai sai dai malamai na tafsiri muhaqqiquna suka ce wannan fassara bata dace da matsayi na annabin Allah annabi Yahaya ba dan haka wannan ta sa jama'a nake so zan karanto mana wata magana wacce al-Imam Ibn Kathir yayi kuma ya nakalce ta daga babban malami al-Imam al-Qadi Iyad kamar yadda yayi ta a haƙƙin annabin Allah annabi Yahaya Allah madaukakin sarki ka sa mu dace yamma gashi zan karanto ne daga cikin tafsirin ibnu kathirin tafsirin ibnu kathir a ƙarƙashin tafsirin wannan aya da Allah maɗaukakin sarki yake cewa فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قاش إن ديتي وحصورا قوله وحصورا ابن كثير يتي روى كرويا دن أصل النسكر دا أكا واتو أصل بغا وانا للتافي ابن كثير مدد الرواه to ruwiya ne ya zo jama kaga bi sigatit tamrid kenan ma'ana wai an ruwaitu an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud wa ibn abbas wa mujahid wa ikrima wa sa'id ibn jubair wa abi sha'sa wa atiyat al-awfa annahum qalu an ruwaici waɗannan wato wannan maganar daga dukkanin waɗannan tun daga kan ibn mas'udin da Abdullahi dan Abbas da Mujahid daga cikin tabi'ai wa Ikrima da Sa'idu dan Jubair da Abu Sha'sa da Afiya annahum qalu wai an ce sun ce game da fassara wannan ayar wato gabar wa hasuran annabin Allah ya haya wato hasur ne ai allazi la ya'tin nisaa eh wato wanda bai iya zakke wa mata bai iya saduwa da mace to sannan malam yace wa an abil aliya war rabi' ibn anas huwa allazi la yuladu lahu eh rabi'u dan anas da abul aliya suka ce ma'anan hasur shine wanda ba a haifar mishi ma'ana ba a yi mishi haihuwa ma'ana bai da kwan haihuwa an gane jama'a ko da ya iya saduwa da mace to bai haihuwa wa qala dhahak shi kuwa dhahak yace huwa allazi la walada lahu shine wanda bai da da ma'ana bai da da wala ma alahu kuma bai da ruwan mani ko da ya iya saduwa da mace to bai iya inzali ibn kasirin ya ƙara kawo wata riwaya ya ce wa qala ibn abi hatim qala haddathana abi qala haddathana yahya ibn al-mughira qala anba'ana jarirun an qabusin an abihi an ibn abbasin fil hasuri ibn abi hatim ya ruwaici wannan asari daga Abdullahi ɗan Abbas, Abdullahi ya faɗi game da fassara me ake nufi da alhasur, ya ce, Ai, allazi la yunzilul ma'a, shi ne wanda baya wato fitar da mani ko da ya sadu da mace. Ibn Kathirin ya ce, wa rawa Ibn Abi Hatimin fi haza hadisan gariban jiddan. Ibn Abi Hatim ya ƙara ruwaitar wani hadisi wanda yake garib. wato matuƙa bakon hadisi ne wanda hadisin ya zo da wani abu wanda yake wato bai kamata a ɗauke shi a matsayin fassara ga wannan kalma ta hasur a haƙƙin annabi ya haya ba faƙala ibn abi hatim ya ce haddasana abu ja'farin muhammad ibn ghalib al-baghdadi qala haddathani sa'id ibn sulaiman qala haddathana abbadu ya'ni ibn al-awwam an yahya ibn sa'id عن سعيد بن المسيب عن عن ابن العاص عن ابن العاص أي لا بدري أي لا يدري عبد الله أو عمر معنى عبد الله دن عمرو دن عاص كوكو عمرو دن عاص دن يجي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وسيدا وحصورا قال ابن عباس يجي thumma tanawala shay'an min al-ard eh sai annabi ya dauki wata tsakuwa daga ƙasa ko ya dauki wani abu haka ko dan tsinke daga ƙasa annabi ya dauka inji abdullahi dan abbas fa qala sai abdullahi dan abbas yace kana zakaruhu mithla hadha ai azzakarin annabi ya haya bai wuce girman wannan ba wai aka ce ibnu abbas ya ce annabi ya ce a riwayar abu hatim ko kun gane jama'a to sanin malik yace fun maqala ibnu abi hatim abu hatim ya ƙara kawo wata riwayar yace حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول yace ya ji abdullahi ɗan amru ɗan as yana cewa laisa ahadun min khalqillah babu wani cikin halittun Allah la yalqahu bi dhanbin face sai Allah ya kama shi da wani zunubi ghaira yahya ibn zakariya in banda yahya ɗan zakariya aka ce annabi ya ce ثم قرأ سعيد سي سعيد يكرن تولى آير وسيدا وحصورا ثم أخذ شيئا من الأرض سيأتوكي وانا أبو أكسا فقال سيتي الحصور معنى وانا اللفزين الحصور من كان ذكره مثل ذي shine wanda azzakarin shi bai wuce girman wannan ba ya nuna wannan abu da ya dauka sai ce wa ashara yahya ibn sa'id al-qattan bi tarfi usbu'ihi sababa sai yahya dan sa'idu yayi nuni da gefen hannun nan nashi yar manuniya an gane wato azzakarin annabi yahya wato bai wuce girman wannan ba shine ma'anan hasur din an gane ibn kasir ya ce fa hadha mawqufun wannan hadisin ai mawqufi ne ma'ana bai kai ai hujja da shi ba dan magana ce da babu ra'ayi wato ra'ayi bai kamata ya shiga cikin ta ba ijtihadi bai kamata ya bullo mata ba kenan kamata yayi maganar ta inganta musnadan ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin a dauke ta a matsayin fassarar wato asalin wannan ayar malam yace asahhu isnadan min al-marfu bal wa fi sihhati al-marfu'i nazarun wallahu a'lam waɗannan riwayoyi gaba ɗaya malam yace gaba ɗayansu game da ingancinsu ma to akwai abin lura akwai abin da ya kamata a yi tambaya a kai mana ibnu kasirin yana ishara akan rashin ingancinsu gaba ɗaya ko mun gane jama'a to sannan sai ya ce wa rawabnul munzir fi tafsirihi qala haddathana ahmad ibn daud as-samnani qala haddathana suwaid ibn sa'id qala haddathana ali ibn mushir an yahya ibn sa'id an sa'id ibn al-musayyib قال سمعت عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يلقى الله إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا باب وني daga cikin bayan Allah face sai ya haɗu da Allah a tare da shi akwai zunubi in banda ya haya ɗan zakariya fa inna Allah ya ya ce saboda Allah maɗaukakin sarki yana cewa kala wato wa sayyidan wa hasuran kala abdullahi ɗan amuru ɗan as ya faɗi kamar yadda sa'idu ɗan musayib ya ruwaito ya ce inna ma zakaruhu mithlu hudubatu saubi wato azzakarin shi kamar gefen tufafi ne ma'ana azzakarin shi wato baya iya tashi bai iya saduwa da mata waɗannan gaba ɗaya waɗannan tafsirai gaba ɗaya da al'imamu ibn kasirin ya ruwaito da wanda ya ruwaita daga ibn abi hatim da wanda wato ya ruwaita daga waɗancan sahabbai gaba ɗaya malam ya ce ba su tabbata ba daga ƙarshe sai ya ce wa qad qala al-qadi iyad fi kitabihi shifa ku ji abin da babban malami al-qadi iyad a cikin littafin shi ash-shifa e littafin da aka fi sani da ashafa e ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa ko ba haka ba alqadi iyad yace i'lam ka sani ya kai musulmi anna sana Allah ta'ala ala yahya yabo da Allah madaukakin sarki yayi ga annabi yahya annahu kana hasuran cewa shi hasur ne laysa kama qalahu ba'dhum eh ba daidai ne ba kamar yadda wasu suka fassara wannan kalma ta hasur suka ce innahu kana hayyuban suka ce wato innini ne azzakarin shi karami ne aula zakara lahu ko suka ce bai ma da azzakari yace wannan fassarar da aka yi ma wannan kalmar to ba daidai bane inji alqadi iya bal qad ankara hadha huzzaqul mufassirina e an samu ƙwararru daga cikin malaman tafsiri sun yi inkarin haka wa nuqadul ulama da malamai waɗanda suke ƙwararru a ilimi wa qalu sai suka ce game da dukkan waɗancan fassarori da kuka ji a cikin riwayoyi masu rauni waɗannan malamai suka faɗi game da waɗannan fassarori suka ce hazihi naqisatun wa aibun e wannan naƙasa ce wannan aibi ne a danganta annabin Allah ga ɗaya daga cikin waɗannan wala taliqu bil anbiya'i alaihi musallam waɗannan ma'anoni gaba ɗaya ba su dace da annabawa ba amincin Allah ya tabbata a gare su wa inna ma ma'anahu yanzu kun ji kuskurantar da alqadi iyad kuskurantarwar da yayi musu ko ba haka ba jama'a da haka dukkan waɗancan tafsiran jama'a gaba ɗaya ba daidai bane dan akwai aibi akwai naƙasa a ce wane ko saduwa da mace bai iya yi tsakani da Allah jama'a wannan ba aibi ba ne aibi ne wannan a fatawar mazhabar malikiya ma to ko, ko limanci ba zai yi ba e ko ba haka ba ne jama'a mazhabar malikiya suka ce al'aqlaf da wanda yake innini to makaruhi ne ma limancinsu to kaga wannan da ƙasa ce ta waya ce to yaushe za a danganta tawaya da aibi da nakasawa zuwa ga haƙƙin wani daga cikin annabawan Allah waɗancan riwayoyi dai jama'a gaba ɗaya ba su tabbata ba to a tafi zuwa gare su ba daidai ba ne jama'a to ya rage menene ma'anar wahasuran alqadi iyad sai ya ce wa inna ma ma'anahu annahu ma'asumun min zunubi ma'anar wannan kalmar shine annabi ya haya hasur ne ai ma'asumun tsararre katangagge min zunubi daga aikata zunubi ai la ya atiha baya zakewa zunubi da sabon Allah ka annahu husira anha kamar ka ce an katange shi an kange shi an kare shi daga afkawa zunubi da laifi waƙila wasu suka ce ai mani'an nafsahu min ash-shahawat dukkan wani abu na shahawa dukkan wani abu na sha'awa da san rai da zai kai ka zuwa ga sabawa Allah to shine ma'anan hasuran minhu wato Allah ya katange shi daga dukkan wata sha'awar da za ta kai ga zuwa ga sabon Allah ko kun gane jama'a to wannan ita ce fassarar sai ya ce waqila laysat lahu shahwatun fin nisa to kun ga duka waqila din nan da zai zo da su to ba daidai bane ya fassara fassara ta daidai to wasu suka ce laysat lahu shahwatun fin nisa ai bai da sha'awar mata وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص إذا ما دي يا بيّن غريك يا كي بكراتوشي و أن عدم القدرة على النكاح رشن إيا سادوا دمتي شيني النكاح رشن ونن تو نكساتي وإنما الفضل في كونها موجودة فللا da ɗaukaka da daraja da matsayi da cika da kammala ta ɗan adam shine ya zan yana iya saduwa da mace ko kun gane jama'a to amma summa yamna'uha amma sai ya hana kanshi saduwa da mace ba dan ba zai iya ba ba dan bai da sha'awa ba imma bi mujahada imma dai dalilin da ya kai shi ga haka mujahadatun nafsi ne wurin bautar Allah ba dan bai da sha'awa ba ka Isa kamar Annabi Isa au bi kifayatin min Allah azza wa jalla ko kuma da ba da kariya da tsariya daga Allah maɗaukacin sarki ba dan bai da sha'awar ba ka Yahaya alaihi salam kamar annabin Allah annabi Yahaya amincin Allah ya tabbata a gare shi kenan in ma an tafi akan ɗaya daga cikin fassarorin sai ya ce a yana da sha'awa sannan mazakutar shi ba kamar yadda aka ambata ba sai dai Allah ya tsare shi ya cire mishi sha'awar saduwa da mata ina fata an fahimta ba wai dan ba zai iya ba malai ce sun mahiya fi haƙƙi man kadar alaiha to amma fa haƙƙin wanda yake iya ya sadu da mace wato wa qama bil wajibi fiha kuma ya tsayu da abin da ya wajaba akan shi game da haka walam tashghalhu an rabbih sha'awa da saduwa da mata da san mata bai shagaltar da shi daga bautar Ubangijin shi ba, to wannan kuma darajatun uliya, e wannan wata daraja ce wacce take maɗaukakiya wahiyar darajatu nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan ita ce darajar annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allazi lam yashghalhu kasratuhunna an ibadati rabbih. E yawan mata da annabi yake da su bai shagaltar da shi daga bautar Ubangijin shi ba, bal za da hu zalika ibadatan, kai wannan ma ya ƙara mishi ne gurin dagewa da bauta wa Allah bi tahsinihinna ta hanyar ya ba da kariya ya katange su ta hanyar ƙosar da sha'awarsu, wa qiyamihi alaihinna da kuma tsayuwa da kula da tarbiyyarsu wa iksabihi lahunna da kuma ciyar da su wa hidayatuhu lahunna da kuma shiryar da su da yake yi mana wannan na nuni akan wannan shi yafi falala kuma shi yafi matsayi alqadi iyad yace bal qad sarraha annaha laysat min hudhubi dunyahu huwa kai wannan ma ya bayyana ya zo karra cewa sha'awar mata ko da yake an saka ma annabi soyayyar saduwa da mace ma'ana shi ba wato babu aibi tattare da shi to amma kuma wannan to ba shine rabo mafi girma da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya asalin wato mai da hankali a kai ba wa in kanat min huzubi dunya ghairihi ko da yake wani to wannan shine kadai rabon shi na duniya ina fata mun fahimta faqala a cikin hadisi annabi yace hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa eh an sanya mun son mata da turare daga cikin abubuwan nan naku na duniya ina fata an fahimta malam duk da ya gama sai ya ce wal maqsud manufar waɗannan jawaban da ake maka ya kai dan uwa annahu madhul yahya yabo ne da Allah madaukakin sarki ga annabi yahya bi annahu hasurun cewa shi tsararre ne katangagge ne laisa annahu la ya'tin nisa ba wai ana nufin bai iya saduwa da mata ba a'a bal ma'anahu kama qalahu huwa wa ghayruhu annahu hasurun 'anil fawahish eh tsararre ne daga alfasha wal qazurat da dukkan wani abu wanda yake abin kazanta ne amma fa wala yamna'u zalika min tazwijihi bin nisa eh wannan bai hana a ce annabi Yahaya ba zai iya aure ba matan au ya auri matan da suke alhalal wa ghashiyanihinna kuma wannan ba yana nufin ba zai iya saduwa da su bane wa iladihinna kuma wannan ba yana nufin in ya sadu da su ba za su iya haihuwa ba ne bal qad yufhamu wujudan nasli lahu kai ana iya a fahimci ma cewa annabi haya to akwai ƴaƴa da Allah madaukakin sarki ya kaddara za su fita zurriya daga tsatsan shi min du'a'i zakariya daga addu'ar da mahaifin shi zakariya yayi almutaqaddim addu'ar da yayi wacce ta gabata haifu qala a inda yace habli min ladunka waliya ya Allah eh habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya Allah kai min baiwar zurriya wacce take wato ta gari kaga zurriya ƴaƴa da jikoki kenan ka annahu qala kamar cewa yayi wato waladan Allah ka bani da lahu zurriya dan da yake da ƴaƴa wa nasal wanda yake da wato asalin zurriya ko jikoki wa akib waɗanda wato ɗan da yake da ‘ya'ya waɗanda zai bar su su gaje shi ko kun fahimta jama'a yanzu wannan gabar gaba ɗaya abinda take karantar da mu shine fassarorin da wasu suka yi cewa baya saduwa da mata ko kuma innini ne ko wata ma'ana makamanciyar wannan to gaskiya jama'a ba daidai ba ce ina fata jama'a mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace don jama'a kun ji don haka faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce fanadatul mala'ika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin wannan ayar amsa ne amsawa ne ga addu'ar da annabin Allah annabi zakariya yi Allah maɗaukakin sarki ya amsa mushi eh ina fata mun fahimta za mu zo mu waiwayi wata matsala wato cikin tafsirin qurtubi game da wannan ayar insha Allahu ta'ala to sa'an nan Allah maɗaukakin sarki sai ya faɗi a ayar gaba sai ya ce na'am
قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء نعم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث أ... قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء bayan annabi zakariya ya tabbatar da wannan bushara da Allah maɗaukakin sarki ya aiko mala'iku da su yi mishi sai ya rika mamaki eh ba Allah ya ce mala'iku sun kiraye shi sun yi mishi albishir da ɗa mai suna ya haya ba eh sai annabi zakariya yana mamaki kala sai ya ce rabbi ya ubangiji anna yakunu li gulamun ta yaya za a yi na samu ɗa ta yaya za a yi na samu haihuwa na samu ɗa na haihu wa kad balaganiyal kibar ga girma ya zakke mini ga tsufa ta same ni a wata aya Allah ya ce wa kad wato wahana al'azmu minni qala rabbi inni wahana al'azmu minni kasusuwa na sun yi taushi kasa in tsoho ya tsufa kasusuwan shi sai kaga sun yi taushi ko ba haka ba sai ga yana tafiya a hankali ko ya ce inni wahana al'azmu minni sun yi laushi sun yi taushi washta'alar ra'su shaiba sannan ga furfura ta bayyana a kaina kaga furfura alama ce ta tsufa ko ba haka ba eh in ka ganka da furfura to ka kama hanya ko ba haka bane yau wato washta'alar ra'su shaiba ga furfura ta hudo ta bullo a kaina eh kaga anna yakunu li gulamun wa qad balagani al-kibaru kenan ina fata an fahimta e ga girma ga shekaru ya zakke mini wasu malamai suka ce a wannan lokaci shekarun shi 90 a duniya wasu suka ce shekara 120 kaga kam ai wanda ya shekara 120 in aka ce kai eh to akwai da da zaka haifa ai zai mamaki ko e ba wai inkari ne ga ikon Allah ba eh Allah yana da iko fiye da yadda ba a tunani to amma dai ai akwai asbabu da Allah yake wato kaddarawa ko ba haka bane sai ce anna yakunu li ghulamun ta yaya za a yi na samu da wa qad balagani al-kibar ga girma ga tsufa ga shekaru sun taru a kaina wa mar'ati aqir kuma gashi matata ta zama bakararriya ba ta haihuwa juya ce ko ba haka ba bakararra ce ba ta haihuwa to kaga ai akwai mamaki ai ma mutum albishir haka ko ba haka bane ga tsufa sannan kuma ita matar da matan ba ta haihuwa qala sai Allah yace kadhalika yaf'alu kadhalika Allah yaf'alu ma yasha ai kamar haka ne Allah yake aikata abin da ya so eh ya aikata abin da ya so da tsufan sai ya baka ɗa ko ba haka ba ba ta haihuwa daga baya sai ya ba ta ɗa ko ya ya ba ta haihuwa ina fata jama mun fahimta kaga wannan na nuni akan lallai ne kai da kake neman haihuwa kai da kake neman ɗa kai da kake neman arziki kai da kake neman biyan bukata a gurin Allah kai da kake neman Allah ya yaye maka wani hali da ka shiga na kuncin rayuwa to kada ka ɗebe tsammani daga amsa addu'a addu'ar Allah madaukakin sarki in ka kirayi Allah Allah zai amsa maka na fata mun fahimta ba sai ka je gurin boka ba ka tashi ƙarshen dare ka yi addu'a Allah zai amsa maka eh qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha kamar haka ne Allah maɗaukakin sarki yake aikata abin da ya so eh annabin Allah ya roƙa kuma Allah ya bashi haka Allah ya ce wa zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithina fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الله يقول وزكريا هكا النبي زكريا كتنا مصى أسأد إذ نادى ربه أسأد يكراي أبنججن شي يتي ربي يا أبنججي لا تذرني فردا يا الله كدك برني ني كدي na tafi ba ɗa balle jika ya Allah kada ka bar ni ni kaɗai sai ka haɗo da ayar suratu maryam habli min ladunka waliya kenan ya Allah ka bani ɗa wanda yake magaji daga wurinka kaga min ladunka zurriyatan tayyiba kenan rabbi la tazarni fardan ya Allah kakka bar ni ni kaɗai wa anta khairul warifin ya Allah kai ne mafi alkhairin mai gadarwa e Allah ka gadar min da ɗa da zai gaje ni fastajabna lahu sai muka amsa mishi wa wahabna lahu yahya sai muka bashi ɗa sunan shi yahya ta yaya aka ya samu ɗan shin da wata mata ce daban da matar shi ko kun gane jama'a ko ko a da matar nan tashi ce da ba ta haihuwa Allah sai ce wa aslahana lahu zawjahu eh sai muka gyara mishi matar shi ko ba haka ba aka gyara ta jama'a ta dawo tana haihuwa bayan da bakararriya ce ba ta haihuwa wani irin aiki aka yi Allah dai cewa yi wa aslahana lahu zawjahu eh internal surgery aka yi external ne me aka yi yaya aka yi medical check-up ne me aka yi dai oho aslahana lahu zawjahu Allah ya ce mu muka gyara mishi matar shi ta dawo tana haihuwa Allah sai ya faɗi sanadi ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat ayyukan alkhairi to gaggawa suke wurin aikatawa wa yad'una na ragaban wa rahaba kuma suna roƙon mu suna masu kwaɗayi na rahamar mu kuma suna masu tsoro daga azabar mu sai Allah ya ce wa kanu lana khashi'ina kuma masu kankan da kai ne gare mu inji Allah ka kankan da kai ka roki Allah Allah zai amsa maka Allah madaukakin sarki ka samu dace wannan magana da annabin Allah annabi zakariya yayi Allah ya bashi amsa ya ce kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha qala sai Allah madauk sai annabi zakariya ya ce rabbi ya ubangiji ij'al li aya Allah ka sanya min alamar da zan gane matata ta samu juna biyu Allah ij'al li aya eh ka sanya min wata aya aya anan bi ma'ana alama eh ij'al li aya qala sai Allah yace ayatuka alamarka da zaka gane matarka ta samu juna biyu Allah tukalliman nasa shine ka ji ka kasa magana ka ji ba ka iya magana ba ka iya furuci ba ka iya fitar da zance ko da bakinka na motsawa muryarka ba ta iya fita in ka ji ka kasa magana to wannan ita ce alamar da take nuni akan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari matarka da samun juna biyu eh ina fata an fahimta qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza alamar ka da za ka gane matarka ta samu juna biyu Allah tukalliman nasa salasata ayyamin ka kasa magana da mutane kwanaki uku tsawon kwanaki uku illa ramza sai dai ishara ishara da hannu ko ishara da baki ina fata an fahimta wannan ita ce alama mafi girma kaga a wata aya Allah ya ce Allah tukalliman nasa salasa layalin sawiya eh ka kasa yi wa mutane magana darare uku a nan Allah ya ce salasata ayyamin yini uku a can darare uku sai ka ce yini uku darare uku in ka haɗa su nawa kenan jama'a kwana uku kenan don kowace kwana ɗaya to dare da yini ne ina fata mun fahimta salasata ayyam salasata ayyamin wa layali yahunna kenan ina fata mun fahimta Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza sai dai ishara sai dai nuni idan ka ji ka kasa magana to wannan alama ce akan matarka ta samu juna biyu a ayar can ta suratu maryam da yace salasa layalin sawiya sawiyan din nan hal ne na shi annabin Allah annabi zakariya eh wato ka kasa magana hala kaunika sawiyan ai sahihan e ba ka kasa magana ne dan baka da lafiya ba ba wata cuta ba a lafiyan kalau anta sawiyun sahih amma alama ce da Allah ya nufi ya aje tattare da kai da zai nuna maka cewa matarka na da juna biyu ina fata an fahimta sai Allah madaukakin sarki ya umurce shi yace wazkur rabbaka kaseeran sannan ka ambaci ubangijinka ambato mai yawa wasabbih kuma ka yi tasbihi ka tsarkake ubangijinka Allah bil ashiyi a sa'ad da rana ta hudo wal'ibkar da kuma sa'ad da rana ta tafi za ta faɗi wato ka tsarkake ubangijinka bil'ashiyi a sa'ad da rana ta hudu wakatul ashi shine tun sa'ad da rana ta ɗaga har sa'ad da ta tafi za ta faɗi ina fata an fahimta ma'ana kenan tun daga ɗagawar rana lokacin hantsi da lokacin sallar azahar da lokacin la'asar to duka wannan ana kiran shi da wakatul ashi ku kun fahimta jama'a to ka tsarkake ubangijinka ka ambaci Allah ambato mai yawa ka tsarkake Allah bil ashiyi ai waqtul ashiyi a wannan lokaci wato da hantsi ko da rana ina fata mun fahimta kun tuna da hadisin bukhari da muslim hadisin abu huraira hadisin da ya zo da sujudu sahawi kun tuna da ya ce sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ihda salatai la'ashiyi ihda salatai la'ashiyi ɗaya daga cikin sallolin da ake yin su a lokacin al'ashi wacce yake nufi yana nufin azhar ko la'asar kun gane waqtul ashi jama to kaga wannan kaga masu fassara cewa wa zkur rabbaka kafiran wa sabbih bil ashiyyi kai tasbihi ga Allah da safe wal ibkar da yamma to kaga zikirin juma'a kenan kaga akwai waɗanda suka fassara wannan wannan fassara kuskure ce fa ba daidai bace dan waqatul ashi jama'a yana farawa tun daga irtifa'u shams kai da rumhin har zuwa dab da rana ta tafi za ta fadi ko kun gane jama'a to sannan wal ibkar tun sa'ad da rana ta fadi har sa'ad da rana za ta hudu wannan shi ne wakatul ashiyi da wakatul ibkar Allah maɗaukakin sarki sai ya umarci annabi zakariya da ya yawaita ambaton Allah ya yawaita tasbihi da tsarkake Allah dare da rana wasu malamai suka ce kenan wannan na nuni akan rashin magana da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari annabi zakariya ba zai yi ba da ya ce Allah tukalliman nasa to banda al'amari na zikiri wasu haka suka ce saboda zikiri gashi an ce wazkur rabbaka kafiran zikiri kuma wato yana yiwuwa ne da baka da zuci da sauran gabobi ko kun gane jama'a da haka sai suka ce idan magana ce ta yau da kullum ba ni kaza ɗauko min kaza siyar min da kaza zan je guri kaza to annabi zakariya bai iya magana amma idan ya buɗi baki zai zikiri to za a ji zikirin yana fita wasu haka suka ce ko kun gane jama'a to amma dai wazkur rabbaka kaseeran azzikiru anan zai iya yiwa da zikirul qalbi da zikirul lisan sai dai zikirul lisan ghairu masmu'in wanda ba a ji dan a sa'ad da ka zauna kana motsa baki kana subhanallah ba a ji amma bakinka da harshen kana motsawa me kake jama'a zikiri kake idan ka tashi kai sallah me kai zikiri idan kai sadaka mai kai zikiri to wazkur rabbaka kaseeran ina fata an fahimta wasabbih sannan ka tsarkake Allah bil ashiyi da safiya ko kuma waqtul ashi lokacin da rana ta daga wal ibkar da kuma lokacin dare Allah madaukakin sarki sai ya ce
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين نعم يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ibqalatil mala'ikatu kuma ka ambata musu a sa'ad da mala'iku suka ce kaga jibrilu kenan ya maryamu ya ke maryam inna Allah astafaki lalle Allah ya zaɓe ki ya fifita ki wa tahharaki kuma ya tsarkake ki wastafaki ala nisa'il alamina kuma Allah ya fifita ki akan matan duniya ko matan duniyar zamaninki Allah ya fifita mato Maryamu mahaifiyar Annabi Isa ya fifita ta akan sauran mata sannan ya tsarkake ta daga dukkan zunubi ya tsarkake ta daga dukkan wani abu na aibi kuma ya zabe ta don ta zama uwa ga wani daga cikin annabawan Allah kuma ya fifita ta akan dukkanin matan duniya wannan daraja da Allah maɗaukakin sarki ya bata sai ya ce da ita ya maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ya ke maryamu uqnuti li rabbiki ki tsantsanta da'a da biyayya da bauta tukuru ga ubangijinki wasjudi kuma ki sujuda ga Allah warka'i kuma ki ruku'u ma'ar raki'ina tare da masu ruku'u ma'ana uqnuti li rabbiki ki tsantsanta da'a ga Allah madaukakin sarki dan alqunutu anan ana nufin at-ta'atu fi khushu'in ma'ana da'a cikin natsuwa ga Allah madaukakin sarki wasjudi ki sujuda warka'i ki ruku'u ma'ar raki'ina tare da masu ruku'u ma'ana ki sallah dan as-sujudu war ruku'a nan kawai sallah ake nufi gaba ɗaya ma'ana ki ci gaba da bauta ga Allah kina mai tsayuwar sallah ga Allah maɗaukakin sarki wannan ya zama godiya gare ki wanda zaki wa Allah maɗaukakin sarki game da zaɓe da Allah maɗaukakin sarki ya yi miki da kuma fifita ki da ya yi a kan matan zamaninki Allah maɗaukakin sarki sai ya ce zalika min an ba'il ghaibi ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ذلك من أنباء الغيب wannan ko waɗannan labarai da muke labarta maka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don zalika ɗin kenan wato ishara ne zuwa ga kissar zaɓi da Allah maɗaukakin sarki wa annabawa da kissar matar Imran da kissar haihuwarta ma'ana haihuwar annabi wato haihuwar mahaifiyar annabi isa maryam da kissar annabi isa da kissar annabi zakariya da ɗan shi yahaya shine zalika ɗin ina fata an gane waɗannan labarai waɗannan kissoshi da muke labarta maka min amba'il ghaibi suna daga cikin labarai na gaibi nuhihi ilaik labarai na gaibi waɗanda muke maka wahayinsu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma kunta ladaihim kuma kai annabi baka kasance a cikin su ba baka kasance tare da su ba iz yulquna aqlamahum a sa'ad da suke jefa alƙaluman su wato suna ƙuri'a ga junansu suna rigegeniya ayyuhum yakfulu maryama cikinsu wane ne zai wato lura ya kula da tarbiyyar maryam kamar yadda malamai suka ce asali yadda ya faru bayan mahaifin wato asalin ta ya rasu mahaifinta imrana kenan to almajiran shi daga cikinsu akwai zakariya mahaifiyarta sai ta ɗauko ta ta kawo ta gare su ta ce gashi dan ya ce ta malaminku gashi nan ku nemi cikin wane ne zai kula da tarbiyyarta shikenan sai suka fara husuma wannan yana ni ne wannan yana ni ne sai suka ce to ayi qura'a an gane jama'a shikenan sai kowa ya samu alƙalami aka ce to duk wanda alƙalamin shi ya taso in aka saka a ruwa ko wanda alƙalamin shi ya nutse an gane to shine zai wato asalin ɗauki ragamar tarbiyyar maryamu to shine Allah ya ce wa ma kunta ladaihim kai annabi baka kasance tare da su ba iz yulquna aqlabahum a sa'ad da suke jefa alƙaluman su suna ƙura'a a tsakanin su ayyuhum yakfulu maryama cikin su wane ne zai kula da tarbiyyar maryam baka kasance tare da su ba wama kunta ladaihim iz yahtasimun kuma baka kasance a cikin su ba a sa'ad da suke husuma wannan yana ni ne wancan yana ni ne wancan yana a'a ba ku bane ni ne ni ne zan tarbiyyance ta kai annabi baka kasance cikin su ba balle ka san abin da ya faru to kenan ashe abin da kake ba da labari to labari ne na gaibi da Allah maɗaukacin sarki ya sanar da kai baka sani ba Allah ya sanar da kai dan ba da kai aka yi ba al'amarin ya faru kai baka a cikin su ko kun fahimta jama'a wannan kenan na nuni akan annabi Muhammad bai san gaibi ba jama'a eh shine wa ma kunta ladaihim din annabi bai san gaibi ba in baccin sanar da shi da Allah ya da annabi bai sani ba ina fata mun fahimta wannan na nuni akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai yi tarayya da Allah gurin raba ilimi na gaibi ba annabi bai san gaibi ba jama'a Allah ne kadai ya san gaibi mabudan gaibi a hannun Allah suke ba wanda ya san su sai Allah don haka dan ka ce annabi bai san gaibi ba baka rage darajar manzon Allah ba baka tawaya ba baka watsar da mutuncin shi ba a a ka faɗi matsayin shi ne ina fata an gane eh annabi bai san gaibi ba kamar daidai ne ka ce annabi ba shi ake wa sallah ba ba shi ake wa bauta ba daidai ne da ka ce annabi bai san gaibi ba ina fata mun fahimta don haka ba kana watsar da mutuncin annabi ba ne in ka ce annabi bai san gaibi ba shine da kanshi Allah ya ce ka ce da su ban san gaibi ba قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء kace da su da na san gaibi da babu wani abu da zai same ni na cuta ko wani abu na abinki da ba abin da zai same ni amma ya tabbata annabi an je yakin Uhud an fasa mishi kai ko ba haka ba kaga walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma massani yasu amma annabi sihiri sai da Allah ya turo mala'iku suka sanar da shi ko ba haka ba wa ma massani yasu sannan a wata aya Allah ya ce qul la aqulu lakum indi khaza'inullah ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول لكم إني ملك eh a wata aya Allah ya ce kul ka ce musu ya manzon Allah ka faɗa ma duka musulmi da dukkan mutanen duniya la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibin sammai da ƙasa in ba Allah ba ba wanda ya sani sai Allah kuma yash'uruna ayyana yub'athun a ayar suratul an'ami Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu a cikin hadisi almuttafaqu alai annabi yace khamsun la ya'lamuhunna illa Allah annabi sai karanta waccan ayar wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut da haka ba wanda ya san gaibi jama'a sai Allah da haka idan ka ce annabi ya san gaibi to ka ɗauki wani matsayi na Allah ka bai wa annabi kenan wannan shirka ne jama'a kuma waɗanda suke cewa annabi ya san gaibi ba wai manufarsu annabin ba manufarsu malamansu da za su ɗamfara da annabin jama'a wannan ita ce asalin manufarsu don wannan za ta kai su zuwa ga cewa to ai wannan shi ma jikan annabi ne eto tun da annabin ya san gaibin to shi ma wannan yana da wani nasibi nashi na ilimin eto ko baka yadda jikan annabi ba ne wannan ita ce asalin manufarsu da haka ba wanda ya san gaibi sai Allah jama'a Allah maɗaukakin sarki ka samu dace akwai matsaloli da ya kamata mu waiwaye su a cikin waɗannan ayoyi mu tattauna su amma gashi lokaci ya ƙure sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa sai dai muna ba da shawara da Allah ga dukkan 'yan uwa ɗaliban ilimi idan za su zo da Allah su ɗan zo da wani abu wanda zai ba su dama su mallaki takaddun da za mu karanta in kuma kana da littafin aljami'u li ahkamil qur'an na al-imamul qurtubi to ka iya zuwa da shi ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace nan ya kamata mu tsaya jama'a Allah madaukakin sarki ka datar da mu abubuwan da muka faɗi na daidai Allah ka ba mu lada abubuwan da muka yi na kure suka faɗo cikin harsunanmu ko ganganci ko ƙarancin ilimi Allah ka yafe mana Allah ka zaunar da ƙasarmu lafiya Allah muna roƙonka dukkan buƙatocinmu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka amintar da mu daga abubuwan da muke tsoro Allah ka ba mu abubuwan da muke bukata muna roƙonka ya Allah Allah ka ba mu ilimi mai amfani ya Allah muna roƙonka ka raba mu da duniya lafiya Allah ka jikan mu ka jikan iyayen mu ka jikan malumman mu Malam Albani da ya kafa wannan makaranta ta Darul Hadith Salafiyya muna addu'a ta musamman Allah ka kai haske kabarin shi Allah ka yafe mishi kusakuran shi ka ɗaukaki darajojin shi Allah ka haskaka mishi kabarin shi ka amintar da shi daga firgicin alkiyama Allah ka saka shi a aljanna ka nisanta shi daga wuta da shi da ɗan shi da matar shi Ummu Abdul Barri Allah ka ji kan malumman mu waɗanda suka rasu suka riga mu wato da kalma ta imani muna roƙonka ya Allah akwai waɗanda suke buƙatar addu'o'i daga gare mu Allah ka san buƙatocinsu Allah ka biya musu ya Allah ka amintar da mu firgicin alkiyama ka saka mu aljanna ka nisanta mu daga wuta yadda muka haɗu anan Allah ka haɗa huskokin mu a gidan rahama zan saurara anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu